ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa alihi wa sahbihi wa man wala masu ganinmu da bibiyanmu da sauraronmu ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah a cikin wannan shafi namu ko wannan a, fili namu na auratayya muna kawo abubuwa guda 60 da suke dagula rayuwa aure suke cakuɗa rayuwa aure suke kawo cikas suke kawo matsala dangane ga zamantakewa aure har ma wasu lokutan irin waɗannan matsalolin da muke karanta sukan bayu zuwa ga mutuwa aure mutuwa ta rabuwa ko ko mutuwa ta ana zaune amma ba mai jin daɗin auren ka tambayi mijin zai ce shi kawai da yana zaune da matan nan ne in ka tambayi mata ta ce ita kawai tana zaune da mijin nan ne ba mai jin daɗin auren kowa ya sane masa kowa ya gaji kowa ya salance kawai ana zaune ne ko albarkacin 'ya'ya ko saboda an daɗe ko saboda kunya ko saboda cewa kada a je a a rabu kuma ya zama abin surutu amma dai auren ba rayayye ne sosai ba to mun tsaya a matsala ta wato 20 za mu tashi matsala ta 21 shine daga cikin abin da ke kawo cikas da dagula zamantakewa aure shine akwai zaman gidan haya tare da jama'a da yawa wanda yake yanzu an waye ana yin estate yanzu a yi gida 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom 4 bedroom 5 bedroom gwargwadon karfi mutum ya kama amma lokacin da ake irin zama din nan na haya wani matarsa ɗan kasuwa ne zai iya kawo kifi wani matan manomi ne zai kawo gero wani matar lebura ne zai kawo kalwa wani to wajen bambancin miya din nan da kuma ran sallah a ga bambancin tufa ko kuma bambancin mazan wajen mu'amala su wani mai sakin fuska ne wani mai ɗaura fuska ne wani mai faɗa ne wani mai murmushi ne wani mai fara'a ne wani mai dawa da wuri ne wani bayawa dawa da wuri to wani kuma mai arziki ne mai wadata ne wani ma kai mai zuciya ne ba wai arzikin ba yana da zuciyar da zai wadata iyalansa to ganin wannan bambance bambancen sai mace ta koyi wani hali daga irin abin da ta ga wata tana yi wata mai gulmace sai a zauna a ita gulmace gulmace a ita ɗauko a ita aune aune da lissafe lissafe wanda wannan wata wata ran yana bayuwa zuwa ga dagulewar aure ko kuma alaƙu su shiga tsakanin wasu mazan da wasu matan kaga matar wani da matar wani ana jituwa mijin wani da matar wani ana jituwa matar wani da mijin wani ana jituwa wata ran ƴaƴa su hada wata ran mata su hada wata ran mazan su hada wata ran sakacin da ke tsakani sai kaga gida ya cakuɗe ya haure sai kaji an ce ai daga zaman sa a gidan hayan nan ya auro matarsa mai kirki mai ladabi mai biyayya amma tun da ya cusa ta cikin ƴan haya a nan ta koyi rashin ladabi a nan ta koyi tsageranci a nan ta koyi tsiwa a nan ta koyi rashin kunya saboda haka yanzu Allah ya sa gwargwadon tsari da ake fitowa da shi da kuma wadata da take karuwa a hannun mutane za ga cewa yanzu da wuya ka ga gida inda ba a wasu gurare ba irin wannan cakuduwar za ga yanzu kowa ana kokari ko da gida ɗaya ne ya zama yana da fat fat apartment da kowa zai iya shiga bangaren su wannan matsala muna ganin gaba kaɗan za a iya kawo ƙarshen ta sannan akwai matsala ta 22 shine ruwan ido wajen zaɓin aure wani garin ruwan idansa ne zai je ɗauko kansa matsala wani garin ruwan idanta za ta je ɗauko kanta matsala sai ka ga mutum ya zo ya lissafa abubuwan da shi ko bai da su doguwa shi gajere ne fara shi baki ne kyakkyawa shi mummuna ne ɗan mai kuɗi shi talaka ne mai kaza duk ya faɗi sufofin da sai dai a littafi ko a tatsuniya ko a dirama amma ba za a samu wannan abin ba bayan da za a haɗa maka komai kai kaɗai ɗari bisa ɗari haka wata doguwa fara sai ga mai faɗa ce wata kyakkyawa sai ga mai rigima ce wani waye wata mummuna sai ga mai ladabi ce saboda haka sai ga an raba mutum hankali yana son wasu wacce ta haɗa kaza da kaza da kaza haka su ma matan koran nan ina ji ana magana da wata mai dalilin aure ta ce kowace ta ce wata inda za ta huta take nema kowace mace ta ce a neman wata inda za ta huta wato mai arziki ake so su kuma su ce doguwa fara doguwa fara doguwa fara yan mai arziki wato duk yanzu arzikin yana yana nema ya zama shine ma dalilin yan auren an daina mutumin an daina magana kirki an daina magana mutunci an daina magana ladabi da tarbiya da ilimi da sauransu ya waɗannan abubuwan na zahiri wanda suke gushewa wasu lokuta kyau zai kare ƙuruciya za ta kare lafiya za ta kare arziki zai kare addini ne baya karewa in an rene shi kyakkyawan reno to ba a ce ka ai waɗannan abubuwan ba amma kasu zama su ne madogara da su aka dogara su ne aure in ba su ba aure inda su da aure to wannan shi ma yana cin abin da yake kawo cikas wajen ruwan ido din nan wajen fitar da miji wata sai ta shekara goma bayan ta gama jami'a tana neman aure wata har ta kai talatin wata arba'in ko ba wanda zai aure ta ne bai zo ba a'a tana harin wani wani yana harinta ita wanda take so baya santa wanda kuma yake santa ba ta so ta to sai ba addu'a malam da Allah neman addu'a Allah ya bani miji kace kowane iri a'a malami dai dan dama dama to kin ga ashe kenan ba miji kika rasa ba irin wanda kike so ne biki samu ba haka mutum zaka ji ya ci hanzu bai samu mata aure kace a ka samu mana sai dai kawai kace wacce kake so ko wacce kan lissafa a zuciyarka ko wacce kan kaddara ita ce bata samu ba ko ba dole ne wannan abin ya samu ba domin abu ne da baya yiwuwa ma ko wani abu babu shi ma kwata-kwata amma mutum sai dora ransa cewa sai ya samu irin wannan kuma an samu irin wannan ma ai ba kai kadai ne kake son irin wannan ba ta yawa wanda kace nemo maka shi ma ya samu rikewa zai wance wani ɗalibi ya rubuta malamin sa akara makalla ana son aure doguwa fara kyakkyawa yan manyan mutane mai arziki mai kaza ya gama lissafa sufofi wajen 20 sai malamin ya ce to kai yanzu an samu wannan sai in kira ka ni ma in an samu irin wannan ai daukewa zan yi kaga kenan ashe kenan abinda kake nema din abu ne da ko dai ba zai samu ba ko kuma in ya samu zaka ga akwai cincirindo da cinkoso a kai kowa yana so saboda haka anan za a za a za a wuce ka sannan na 23 auren bariki auren bariki shine sai an gama tantandewa a waje an gama iskancewa a waje duk an san juna ba ba mai mutunci wataƙila ma sai da aka yi zina wataƙila ma sai da aka yi ciki aka zubar da cikin sannan kuma daga ba sai a zo a ce za a yi aure to ya wannan auren zai yi daraja a gani ko karuwa za a aura ai malamai sun sa sharaɗi guda uku cewa ba laifi mutum ya auri karuwa amma da sharaɗin sai ta tuba tubanta ya bayyana ta daina karuwancin sannan na biyu wato an je ta yi istibra'i da ke nuna ba ta da ciki sannan an je an yi mata cek sama da ƙasa cewa ba ta da wani ciwo da ta ɗauko a yawon da ta yi na baya wanda, sannan kuma na hudu kuma ya zama ba a gurin da ta yi karuwancin za ta yi auren ba domin mutane su riƙe tarihin abin da ta yi to za su dinga jifanta suna jifan 'ya'yanta da wannan abin da ta yi ko da ta tuba wadda ma an san mutanenmu ko ka tuba daga laifi su riƙe laifin suke yi wata sai an goranta maka ka taɓa yin laifi shekara hamsin da ya wuce shekara hamsin fa mutum ya laifin amma wani sai ya rike dan sharri yana bin sa da shi haka mutum ya musulunta sai an zo ana masa gorin cewa musulunta yi haka mutum wani kabila ne sai an zo ana goranta masa cewa shi wani kabila ne daban duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da suke mai da agogo baya suke lalata alaka suke kuma kashe aure saboda haka ba hana yin aure auren bariki ba amma ya zama an yi tuba na gaskiya yadda ba za a zo daga baya ana nadama ba ita ta yi nadaman tubanta ko shi nadaman tubansa kuma da yawa mu ma mun sha haɗa aure na waɗanda da can suna yin harkar bariki suka tuba suka zo gabanmu suka ce sun tuba yanzu aure suke so su yi mace to ku da kuka yi lalata ma ba a sani ba balle yanzu da kuke son ku raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba su shawarwarin da za su inganta rayuwarsu ba tare da sun koma gidan jiya ba ko ɗaya daga cikin su ya koma gidan jiya ba sannan na 24 auren mace don kuɗinta dama mutumin da ya zama ba wai santa yake yi ba a'a kuɗinta ya hango ko kuɗin mahaifinta ya hango dalilin da ya sa kenan ya je aurenta ko kuma ita ba shi take so ba kuɗinsa take so kuɗinsa ta hango kuma kuɗin ne ya kawo ta so da kuɗin ya ƙare soyayya ta ƙare zaman aure ya ƙare kamar da shi ma in kuɗin ya ƙare ko baya samun kuɗin to za ta ga wulaƙanci to in ya zama mujarradin kuɗi ba a ce ka a auri mai kuɗi ba fa ba a ce ka a auri namiji mai kuɗi ba ba a ce ka a auri mace mai kuɗi ba amma kada ya zama dalilin yin auren shine kuɗin kawai idan kuɗin ne kaɗai wata rana kuɗin zai ƙare to in kuɗin ya ƙare kuma za a zo a ga dalilin yin auren dama alhukumu ya duru ma illatihi wa judan wa adiman wato samuwar aure shine samuwar kuɗi rashin aure kuma rashin kuɗi rashin aure so kaga kenan an gina abu akan abin da ba zai ɗore ba kuma an gina abu akan abin da ba shi da tabbas kana iya ba mutum mai kuɗi aure ya tsiyace kuma kana iya ba wa wanda yake bashi da kuɗi daga baya ya kuɗi da haka kuɗi da yawa sukan zo bayan mutum ya aure wasu kuma kuɗinsu sukan ƙare bayan ya yi aure so da haka shi yasa ma wasu zaka ga sai su jinga jingina abin ga matan cewa mutum ya tsiyace bayan aure sai a ce ya aure mai bakar kafa ko mai baka aniya in ya yi arziki bayan aure sai a ce ya aure mai fara aniya ko kuma mai fara kafa to ko ba wani fara kafa ko baka kafa ga mace kawai Allah ne ke kaddara samu a wasu lokuta kuma ya kaddara rashi a wasu lokuta kuma ya ba mutum abin da ya ga dama a wasu lokuta wannan yana cikin abin da in aka ce an gina aure kawai don kuɗi kawai ke ma kika fahimci ba ke yake so ba kuɗin ke yake so saboda wasu ma rashin imanin su ya kai har ma sukan iya kashe mazan don su ci kuɗin wasu ma su kashe matan ya shaƙe mata ya kashe ta don ya gaji kuɗinta ko kuma ita ta ta kulla masa wani abin da za ta kashe shi don ta gaji kuɗinsa da dama abin da ya kata kuɗin shi ma abin da ya kashi kuɗin to mu daina wato yin aure don kuɗi kawai mujarradin kuɗi kawai shi ne kawo amma ba laifi a aure mai kuɗi amma ya zama ba kuɗin ne makasudi ba wani abu ne makasudi sannan na 25 auren dole auren dole ga namiji ko ga mace sawa'un namijin ne baya so akai auren ko matar ce ba ta so akai auren ko kusu suna son juna iyayen mijin ne ba sa so ko suna son sun juna iyayen matan ne ba sa so bangarorin nan guda uku masu nau'i shida idan suka zama ɗaya daga cikinsu baya son auren sai kaga tasirin ƙiyayyar wannan akwai mata biyu akwai maza biyu akwai babarka akwai babarta akwai babanka akwai babanta akwai kai akwai ita waɗannan ɓangarorin guda shida idan suka zama suna son aure sun gamsu da aure sun nutsu za su za a yi aure to mafi yawa auren yakan ɗore kuma yakan yi albarka kuma yakan samu haɗin kai tunda babanka yana so ba zai lalata auren ba babanta yana so ba zai lalata auren ba babarka tana so ba za ta lalata auren ba babarta tana so ba za ta lalata auren ba kai kana so ba za ka yadda ya lalace ba ita tana so ba zai yadda ya lalace ba amma aka samu wani daga cikin wannan mutuƙa suna da rai ya nuna adawa da auren to ya dinga fatan a samu wata matsala da za ta lalata auren to kaga shi yasa a fara gabatar da wanda za a aura ga iyaye in za ka yi aure ka fara tuntuɓa iyayenka kuma ka gaya musu yan gidan da za ka auro don ka samu muwafaƙarsu da dacewarsu haka ke ma mutum zo neman aurenki kafin ku daidaita su fara daidaitawa da iyayenki domin kwa iya daidaitawa ke da shi kuma ba su daidaita da iyayenki ba ko kai ka daidaita da yarinya ba ku daidaita kuma ba su daidaita da iyayenka ba sai ka ji mutum ya ce na kawo mata ni ina son ta iyayena ba sa so ko ta ce na kawo miji ina so iyayena ba sa so abin da ya jawo shine ba a tuntuɓi iyayen ba kafin a yi wannan kuma dole ya haifar da matsala ko a yi babu yardar su ko kuma su sa a ƙi haka mu kiyaye wannan yana cikin dalili shi ba da yake taimakawa wajen mutuwar aure ko kuma lalacewarsa ko kuma susucewarsa ko kuma ya zama babu daɗi ana zaune amma ba da
على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما